إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddara wassa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan a safiya ta alhamis a yau muna tara ga watan safar safiya ta lahadi afuwan a yau muna tara ga watan safar hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da uku ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na ashirin a cikin wannan littafi na al'aqidatu tahawiyya wallafar babban malami al'imam abu jafar ahmad ibn muhammad ibn salama at-tahawi Allah maɗaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Kwatas a nan cikin garin Bauchi darasinmu na baya mun tsaya kan lamba ta 47 inda malam yake mana bayani akan wato 45 inda malam ke mana bayani akan cewa ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilmun fil khalqi mawjudun akwai ilmun fil khalqi mafqud akwai ilimin da Allah madaukakin sarki ya riga ya samar da shi a cikin bayinsa ma'ana ya sanar da bayinsa wannan ilimin akwai kuma ilimin da yake babu wanda ya san wannan ilimin in ba Allah ba to malam yace mutum yayi inkarin ilimin da Allah ya riga ya saukar da shi Allah ya riga ya sanar da shi wannan kafirci ne mutum yayi iddiain ilimin da Allah ya ɓoye ba wanda ya sani in ba shi kadai ba wannan shi ma kafirci ne kuma imani baya tabbata har sai ya zama na abinda Allah ya sanar da mutane na ilimi su karɓe shi sannan kuma kar su yi yunkuri ko kuma tunanin neman sanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye abin da Allah bai sanar da su ba to za mu tashi inda malam yake cewa wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim malam yake cewa sannan kuma wa nu'minu bil lawhi wal qalam muna imani da lauhul mahfuz mun yi imani da allahul mahfuz da kuma alqalam alkalami wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta dukkanin abin da zai faru da bayi tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshe wa bi jami'i ma fihi qadruqim sannan kuma mun yi imani da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a cikin lauhul mahfuz wannan wato abubuwa ne da ya kamata mu kiyaye kuma ya zamana cewa yana cikin aƙidar shine imani da alƙalami da kuma allahul mahfuz wannan alƙalami mun sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da shi a cikin alkur'ani inda Allah tabaraka wata'ala yake cewa nun wal qalami wama yasturun Allah ta'ala ya ce na rantse da alkalami da abubuwan da alkalma ke rubutawa malamai sun yi saɓani ko sun tattauna sun ƙaru juna ilimi akan tafsirin wannan aya ta farkon suratul qalam suratul qalam nun wal qalami wama yasturun wasu daga cikin malamai mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa ne da alkalamin da ya rubuta kaddaran bayi da shi da ya ce walƙalami wa ma ya tsoro ya tabbata cin hadifi a cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa awwalu ma khalaqa Allahu alqalama fa qala lahu uktub fajara bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abu na farko da Allah ya fara halitta shine alƙalami sai ce da shi yi rubutu sai ce ya Allah me zan rubuta sai Allah ya ce da shi rubuta abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama saboda haka sai ya rubuta dukkanin abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama shine a hadisi wanda a hadisi wanda al bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa arshuhu 'ala al-ma Allah ya ya rubuta dukkanin abin da zai faru da mutanen duniya dukkanin abin da zai faru a sama da ƙasa tun gabanin ya halicci sammai da ƙasai da shekara dubu hamsin sai ce kuma al'arshensa yana kan ruwa bisa ganin ne malamai masu kai saɓani shin wai da al'arshen Allah da alƙalamin nan wanne Allah ya fara halitta shin al'arshi aka fara halitta ko kuma alƙalami al'imamu ibnu abil izil hanafi a cikin sharhin da ya wannan littafi sai ce abinda malamai suka ambata kaman alhafiz abul'ala alhamdani ya ambaci cewa maganganu guda biyu ne amma mafi inganci shine annal arsha qabla alqalam cewa an fara halittan al'arshi ne gabanin a halicci alkalami shi yasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya rubuta dukkanin abin da zai faru da mutane gabanin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin sai ce wa arshihu alalma sai ce wannan wawun din wawul hali ne ai lokacin da Allah ya kaddara abin da zai faru al'arshin sa yana kan ruwa ma'ana lokacin Allah ya riga ma ya halicci al'arshin al'arshin yana kan ruwa saboda haka wannan alkalamin yana daga cikin abinda abdullahi dan abbasin ya ce abubuwa guda hudu allah ya halicce su da hannunsa sauran abubuwan duka allah ya samar da su ne da kumfa ya kunu amma abubuwa guda hudu allah da hannunsa ya halicce su abu na farko shine aljanna allah ya halicci aljannansa da hannunsa abu na biyu shine alkalami allah ya halicci wannan alkalamin da hannunsa abu na uku shine al'arshinsa allah ya halicci al'arshinsa da hannunsa abu na hudu kuma shine annabi adam alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah yake ce yake ce ma iblis ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbalta am kunta min al saboda haka to malai yake cewa wa nu'minu bil lawhi wal qalam muna imani da alkalam sannan al-lawh shine al-lawhul mahfuz kamar yadda Allah yake cewa a cikin alqur'ani bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz wato alkur'ani alkur'ani ne wato wadda yake mai girma mai matsayi a cikin lauhul mahfuz lauhul mahfuz ana kiran shi da wannan suna lauhul mahfuz ana kiran shi kuma da ummul kitab kamar yadda Allah yake cewa a yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah yana shafe abin da ya ga dama ya kuma tabbatar da abin da ya ga dama sannan ummul kitabi shine lauhul mahfuz kenan yana wajen Allah shi yasa Allah yake bayani dangane da alkur'ani yace wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim ai alkur'anin nan a can ummul kitabi dake wajen mu to matsayin alkur'ani a lahul mahfuz alkur'ani madaukakin littafi ne la'aliyyun hakim madaukaki ne sannan littafi ne wanda yake cike da da hikima annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ambata mana cewa wannan lahul mahfuz din Allah subhanahu wa ta'ala ya wato ainihin a halicce shi daga wato katako ne wanda yake fari sannan kuma a takaddun da yake cikinsa ja ne alƙalaminsa yana haske rubutun da aka yi a ciki yana haske sannan kuma a kowane wuni Allah subhanahu wa ta'ala yakan kaddara ko ya rubuta abu guda wato 360 da za su faru fadinsa fadin da ke tsakanin sammai da kasai ne Allah maɗaukakin sarki a koyaushe a kullum yana duba wannan lahul mafus ɗin sau 360 ba wai din bai san abin da ke ciki ba illa iyaka sai don saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya koyar da mu ko ya nuna mana muhimmancin rubutu da kuma bibiyan abin da aka rubuta wannan shine dalilin da yasa manzo Allah ya tabbatar mana cewa Allah yana rubuta duk abin da zai faru ba wai dan Allah bai san me zai faru ba ba wai ko dan Allah na manta wani abu ba wama kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa amma malamai suna cewa ma hufiza farra wa ma kutiba qarra mu a matsayin mu na yan adam to duk abin da muka haddace yana iya guduwa amma abinda muka rubuta shi kuma yana nan wannan shi sa musulunci ya nuna mana muhimmancin rubutu shi sa kaga an samu ga allo ga alkalami ba komai ya sa ba sai don a nuna mana muhimmancin rubutu rubutu yana da matukar muhimmanci a rayuwar dan adam bashi ne za a karba Allah ya ce in an karba bashi aka ce to in ka bani bashi zan biya zuwa lokaci kaza Allah ya ce kar a watse sai an rubuta ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu a rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kullum Allah yakan azulta wasu yayi sabbin halitta ya kashe wasu ya rayar da wasu ya ɗaukaka wasu ya kaskantar da wasu ya kuma aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama akan bayinsa Allah shi yake hukunci ba wanda zai ci gyaran hukuncinsa wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah yayi hukunci ba wanda zai ce a'a ba wanda zai ce bai kamata ba Allah ka samu dace to dan haka malam yake cewa wa nu'minu bil lawhi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqim mu muna imani da lauhul mahfuz muna kuma imani da alkalami sannan muna imani da dukkanin abin da aka rubuta a ciki فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ما لا yake cewa inda dukkanin duniya baki daya za su haɗu domin su canza wani abin da Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz cewa zai faru don su sa shi ya fasa faruwa ba za su iya ba wala wujtama'u kulluhum على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كاهنا لم يقدروا عليه inda a ce za su taru gaba ɗaya akan wani abin da Allah bai kaddara faruwansa ba suna so su sa shi dole sai ya faru malam ya ce ba za su iya ba abin da Allah ya rubuta zai faru idan duk duniya za su haɗu domin su hana shi faruwa ba za su iya ba abinda Allah ya rubuta ba zai faru ba idan duk duniya za su haɗu domin su sa shi ya faru ba za su iya ba wannan ita ce maganan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ma abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce da shi wa'alam annal umma law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa ala an yanfa'uka bi shay'in لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضلوك بشيء لم يضلوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi ka sani inda duka duniya za su haɗu kowa ya taru a kanka domin su amfanar da kai da wani abu wadda Allah bai rubuta maka cewa wani abun zai faru ba ba za su iya ba sai Allah ya kaddara maka inda duka duniya za su haɗu domin su cutar da kai akan wani abin da Allah ya rubuta maka bai rubuta maka cewa zai same ka ba ba za su iya ba ma'ana abin alheri da mutane ke so ya same ka idan duka duniya ne za su taru su haɗa kai don su baka wannan abin ba wanda ya isa baka in Allah bai baka ba idan duka duniya za su haɗu domin su dukufar da kai su hana ka motsi in Allah ya riga ya rubuta cewa wannan mummunan abin ba zai same ka ba ba wanda ya sai sashe same ka saboda haka abin da Allah ya riga ya rubuta a cikin lauhul mahfuz shi ke faruwa ko da ko mutane ba sa su ko da ko duk duniya ba sa su jaffal qalamu bima huwa ka'inun ila yawmil qiyama alkalami ya riga ya bushe da abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama daga duk abin da mutum zai duk kokarin da mutum zai a duniya shi a karan kanshi bai isai canza ma kanshi kaddaran da Allah ya kaddara mishi ba duk aikin da muke yi a duniya to sababi ne na isa zuwa ga kaddaran da Allah ya kaddara mana shi yasa hadisin suraqah ibn malik Allah shi kare da a gare shi yace wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayyin lana dinana ka anna khuliqna al'ana buyyina lana dinan dinuna ka anna khuliqna al'an fi mal amalu yau an riga an bayyana mana addinin mu kamar yau aka halice mu mun fahimci addinin mu mun fahimci kaddara to menene amfanin aikin da zamu yi tunda duk abin da Allah ya kaddara mana shi zai faru wanda Allah ya kaddara masa dan wuta ne shi dan wuta zai tafi wanda Allah ya kaddara mai dan aljanna ne aljanna zai tafi to sallolin mu da azumukan da muke me amfanin su me dalilin aikin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sayyin shi wannan sahabin yace ma annabi sallallahu alaihi wasallama afi ma jaffat bihi al-aqlamu wa jarat bihi al-maqadiru am fi mastuqbil shin aikin da muke yi a wanne babu yake amfani yana amfani ne a abin da alkalima suka riga suka bushe a kai ƙaddarori na Allah ƙaddaran Allah ya riga ya wakana a kai ko kuma abin da za mu fuskanta nan gaba ma'ana shi ne muna aiki ne don mu tinkari abin da aka ƙaddara mana ko kuma muna aikin ne don mu samar ma kanmu da sabuwar ƙaddara aikin da muke yi zai sa a canza ƙaddaran da aka rubuta mana ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la bal fi ma jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir kuna aiki ne domin ku riski abinda alkalima suka riga suka bushe akai kuma kaddaran Allah ya riga ya wakana akan sa saboda ka duk aikin da guda ku yi a duniya to kuna yi ne don ku cimma wannan abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara muku shi yasa ya ce kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa an sauwake masa abin da aka halice shi ne shi don da aka halice shi don ya zama naman wuta sai ga ayyukan wuta ya masa sauki wanda aka halice shi don ya zama dan aljanna sai ga ayyukan aljanna su masa sauki Allah ka samu dace saboda haka a wannan shine bayani akan alƙalam kamar yadda muka ji da shi Allah subhanahu wata'ala ya rubuta dukkanin kaddarorin da za su faru malam sai ci gaba da cewa wa 'alal abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi wajibi ne akan bawa ya sani cewa Allah madaukakin sarki iliminsa ya riga ya gabata akan dukkanin abin da zai faru a cikin halittunsa wannan wajibi ne dole ne bawa ya sani cewa dukkanin abin da ya faru to ya faru ne da ilimin Allah Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah yana cewa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum babu wata musiba da za ta faru a bayan ƙasa ko ta same ku ko a karan kanku illa fi kitabi face wannan musibar dama tana rubuce a cikin wani littafi shine lahul mahfuz min qabli an nabraha tun kafin mu halicci ita wannan halittar Allah ya ce to mun riga mun rubuta duk abin da zai faru inna zalika ala Allah yasir saboda hakan mai sauki ne a wajen Allah Allah ya ce likai la ta'sau ala ma fatakum saboda kada ku yi bakin cikin abin da ya wuce muku wala tafrahu bima atakum kar ku yi alfahari da abin da Allah ya baku abin da ya kubuce muku kar ku yi bakin ciki Allah ya san dama ba zai same ku ba abin da kuma ya same ku kar ku yi alfahari cewa ai kokarin mu ne a'a kaddaran Allah ne ma akhbaka lam yakul yusibaka wa ma asabaka lam yakul yakhdhiaka daga cikin abin da ya zama dole kai imani da shi shine duk abin da ya riga ya kubuce maka dama ba a yi shi dan ya same ka ba abin ko duk da ya same ka dama ba a yi shi dan ya kubuce maka ba wannan shine saboda haka malam yace to wajibi ne akan bawa yayi imani ya sani cewa ilimin Allah ya riga ya wakana ya riga ya gabata akan dukkanin abin da zai faru cikin bayansa babu wani abin da ya faru ba da ilimin Allah babu wani abin da ya faru ba da ilimin Allah subhanahu wata'ala ba sannan ya sani cewa malam ya ce faƙaddara zalika taƙaddiran muhkaman mubrama Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara dukkanin abin da zai faru ya tsara komai ƙaddarawa wanda yake cike da hikima ƙaddara wacce take cike da hikima ko da kuwa kaga abin da aka ƙaddara maka ya yi zafi to kai ne a wajen ka yi zafi amma a wajen Allah akwai hikima a ciki akwai hikima a ciki abin da ka samu mai daɗi akwai hikima a ciki wanda ka samu mara daɗi akwai hikima a ciki wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ya ce babu wani abu face taskokinsa suna hannunmu kuma ba mu saukar da shi face da kaddara sananne alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lumin faqaddarna fa ni'mal qadirun Allah ce mu ne muka kaddara duk abin da ya faru madalla da masu kaddarawa irin mu inji Allah subhanahu wataala saboda ka duk abin da ya faru to ya faru ne da ilimin Allah ilimin Allah ya riga yi faruwan wannan abu ilimin Allah ya riga yi faruwan wannan abu wannan shi yasa a wasu daga cikin batattu wanda muna yawan maimaitawa su ne ƙadariya wanda malamai suke cewa su ne maguzawa wannan al'umma kenan majusu hazihin umma suna tafiya akan cewa wasu daga cikinsu suna wuce iyaka wajen tabbatar da ilimin Allah game da kaddara wasu kuma suna wuce iyaka wajen kore ma Allah ilimin kaddara wasu ɓangare daga cikinsu ƙadariya aljabariya sai su ce e Allah ya san dukkanin abin da zai faru daga duk abin da kaga mutum ya aikata mai kyau ne ko mara kyau to karka zarge shi idan kaga mutum yana zina to Allah ne dama ya riga ya rubuta cewa wane yau zai yi zina saboda haka shi bai da iko akai laifin na waye kenan laifin na Allah ne kaga wannan sun bata wannan sun bata duk abin da ya faru ya faru ne da ƙaddaren Allah da kuma son zuciyan bawa saboda haka ƙa'ida ita ce ba a kafa hujja da ƙaddara kauniya wajen saba ma Allah duk abin da yake na addini ne to ana kafa hujja ne da ƙaddaren Allah shar'iyya shine Allah ya ƙaddara cewa zina haram ne kuma an karanta ayoyi to ba za ka kafa hujja cewa Allah ne ya ga dama in yi kuma ka je kai ba jama'a ban san ko muna fahimta ba ba zai yi ba sannan akwai su kuma qadariyatul jabariya su kuma da suka tashi sai suka ce to ai tunda an ce Allah ya san komai to in aka ce ga wani yana zina kuma da ilimin Allah yake zina to an jingina ma Allah na kasa saboda haka duk abin da ya faru ma Allah bai sani ba sai ya faru ne tukunna sai Allah ya ga ke ashe fa wani zai zina yau saboda haka a tunaninsu yanzu wannan zaman da muka yi za mu yi karatun na Allah bai sani ba yanzu ne Allah yake ganin oh ashe fa za mu yi karatu yau kamar yadda yanzu watakila wani yana nan ma ya ma manta da ana karatu yau sai dai jila speaker ce oh yau fa ashe akwai karatu to kaga sun kamanta Allah da bayi kenan wannan na kasa ce ga ubangiji saboda haka duk abin da ya faru to ya faru ne da ilimin Allah sai dai mu sani cewa imani da kaddara baya kore riko da sababi kamar yadda yake aqida ce ta ahlus sunna imani da kaddara haka kuma yake aqida ce ta ahlus sunna al-akhdh bil asbab riko da sababi duk abin da kake nema to dole sai ka tashi dole sai ka yi riko da sababi kana neman yardan Allah to dole ka tashi ka yi riko da sababi ka yi ayyuka har Allah ya kaunace ka mafi girman sababin da za ka rike wajen samun yardan Allah shine ka rike abin da ke yardar da ubangiji ko da mutane za su yi fushi da kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hadithi yace idza ahabba Allahu al-abda nada jibril idan a Allah yana son bawa to sai kira mala'ika jibril sai ce da shi inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbahu Allah sai ce mala'ika jibril ka gawa ne to ni Allah ina son shi kai ma ka so shi fa yuhibbuhu jibril sai mala'ika jibril ya kaunace shi fa yunadi jibril fi ahli sama mala'ika jibril sai ya da shela wa mutanen da suke duniya sai ce da su inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu Allah yana son wani Daka dukkanku da kuke saman nan da mala'ikun sama da duk wata halittar da suke sama kaf ku kaunace shi fa yuhibbuhu ahlus sama sai mutanen da ke sama su kaunace shi sai manzo Allah ya ce thumma yudau lahu alqabul fil ard sai Allah ya saukar da kaunansa a cikin zukatan bayin Allah kaga kenan sababi in kana so ka samu yaldan Allah da kuma yaldan mutane to sababin shine ka nema yaddan Allah to in Allah ya yadda da kai to sai ya sa mutane ma su yadda da kai don mutane bayin Allah ne zukatansu a hannun Allah yake zukatan suna hannun Allah saboda haka a su wannan qadariya kaga aqidar su batacciya ce mu kuma aqida ahlus sunna shine imani da kaddara da kuma al-akhdhu bil asbabi riko da sababi riko da sababi yana daga cikin riko da sababi ne da ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fita kasuwa don neman arziki don neman kuɗi har kafirai suke zagin sa suke cewa mali hadar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswa suka ce kai wai wannan kan wani irin manzo ne manzon Allah Allah ya aiko ka a matsayin manzo kuma muka kana cin abinci kaga cin abinci ai riko da sababi ne in ka zo na kace in Allah ya ga dama yanzu sai in ji na koshi na'am ko da ka cin Allah bai suka koshi ba ba za ka koshi ba amma Allah ya tsara ka koshi baka ci ba ba zai yi ba sannan wayam shifil aswaq yana zuwa kasuwa neman kuɗi me yasa yake zuwa kasuwa saboda al-akhdhu bil asbabi riko da me sababi riko da sababi da haka suka zage suka soki annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka Allah ya ce to ai kun manta ne manzannin da suka gabaci manzan Allah ma ba wani manzan da ya taba zama a gida dukan suna zuwa kasuwa wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce ba wani manzan da muka taba aikowa gabaninka face suna zuwa kasuwa to sannan kuma suna cin abinci suna cin abinci saboda haka ana so mutum duk abin da zai yi to ya rike sababi ka yi imani da kaddara amma ka yi riko da sababi ka fita kasuwa idan mummuna abu ya faru aka samu karayen arziki aka samu karayen jari sai ka sallama ma Allah ba za ka tsaya tunanin cewa su wani ne suke jifa na ba su wani ne suke min kaza a'a kaddaran Allah ne haka Allah ya kaddara wata rana ka samu riba wata ran ka samu faduwa eh bahaushe ma ya ce hannun da ya kirga riba zai kirga mi zai kirga faduwa haka da riban da faduwa duka kaddara ne na ubangiji Allah ne ya kaddara maka lokacin da ka samu riba ka fara tunanin cewa su wani ne suka jefe ka da wani abu ba su ji da shukuri kake kai godiya ma Allah ba so lokacin da mummunan ya faru shi ma sai ka yi haƙuri sai ka fawwal al'amarin zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga duk abin da ya faru to yana faruwa ne da ilimin Allah ko menene ya faru yana faruwa ne da ilimin Allah babu wani abin da zai faru face ya faru da sanin Allah subhanahu wa ta'ala to shine malam yake cewa wajibi ne akan bawa ya sani cewa ko menene ya faru ya faru ne da ilimin Allah Allah ya kaddara shi laysa fihi naqidun wala mu'aqibun wala muzilun wala mughayyir wala naqis wala za'idun min khalqihi fi sam wala za'idun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi malam yake cewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara laysa fihi naqidun ba wanda yasa warware abinda Allah ya riga ya kaddara faruwarsa wai ya sa kaza ya fasa faruwa babu wala mu'aqibun babu wanda ya isa ya canza ya ci gyaran hukuncin Allah shine wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi Allah ne hukunci ba a cin gyaran hukuncinsa wala muzil ba wanda ya isa ya gusar da hukuncin Allah ya gusar da kaddaran Allah wala mughayyir ba wanda ya sai canza kaddaran Allah ya hana kaddaran Allah ta faru babu wala naqis ba wanda ya sai tauye abinda Allah ya kaddara abinda Allah ya riga ya rubuta zai faru 100 bisa 100 ba wanda ya sai mai da shi 70 ba wanda ya sai tauye tauye wani abu wala za'idun min khalqihi babu wanda ya isa ya karu cikin halittunsa fi samawatihi wa ardihi a samansa ko kasansa ko ya zamana wala naqisun wala za'idun min khalqihi ba wata halittar da data da za ta ragu ko ta karu a cikin halittansa fi samawatihi wa ardihi a samansa da kasansa Allah ya riga ya kaddara halittunsa baki daya mala'iku nawa zai halitta ɗaya bai isa ya karu ba ɗaya bai isa ya ragu ba mutane nawa za a yi tun daga kan annabi adam har ƙarshe mutum ɗaya bai isa karuwa ba mutum ɗaya bai isa raguwa ba aljanu nawa za a yi ba aljanin da ya isa ya karo akan wadda Allah ya kaddara ba kuma wanda ya isa ya rage kaji nawa za a yi tsuntsaye nawa za a yi tantabaru nawa za a yi awaki da tumaki da shanu duka guda nawa za a yi Allah ya riga ya kaddara ba wanda ya isa ya kara guda daya ba wanda ya isa ya rage daya ba wanda ya isa ya rage daya in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abdan laqad ahsahum wa 'addahum 'adda Allah ya kiyaye duka halittunsa baki daya Allah ya kirga su ya lissafa su lissafa wani kyau malam yace wa zalika min aqdil iman hakan na daga cikin cikan imanin mutum na daga cikin abin da zai sa abin da mutum zai kudilce a matsayin imani wa usulil ma'rifa da kuma tushen ilimi duk ilimin da mutum ya sani in bai san wannan ba ya aikin banza والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا malam yace sannan wannan yana daga bangare na wato tabbatar da tauhidin Allah wa rububiyatihi da rububiyar Allah bangare ne na imani da tauhidin rububiyya shine kai imani cewa duk abin da ya faru ya faru ne da kaddaran Allah kama qala ta'ala fi kitabihi kamar yadda Allah yake faɗi cikin littafinsa da ya ce wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah shine ya halicci komai kaga wannan ai tauhidul rububiyya ne sai ce to fa qaddarahu taqdira sai ya tsara mu komai kaddaran sa kenan koda ka yarda cewa Allah shi ya halicci komai amma kai tantama akan kaddara to imaninka da tauhidul rububiyya bai gama cika ba tauhidin rububiyanka tabbatar da tauhidin rububiyan da kai bai gama cika ba tukunna dolen dole har sai ka yi imani cewa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci komai shi kadai hakanan kuma ya kaddara dukkanin abin da zai faru baki daya amma in ba ka yi imani da wannan ba to ta imaninka da tauhidin rububiya bai gama cika ba kaga kuma duk wanda bai yi imani da tauhidin rububiya ba to imaninsa kwata-kwata bai cika ba wa qala ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amarin Allah ya kasance kaddararre ne abin kaddarawa duk abin da ya faru to Allah ya riga ya kaddara shi to wannan kamar yadda na faɗi jama'a yana nuna mana muhimmancin tsari a rayuwar musulmi kaga allan da yake da iko akan komai ya aikata komai lokacin da ya ga dama amma sai da ya tsara dukkanin abin da zai yi ma duniya tun daga farko har ƙarshe ashe musulmi ana so ya zama mai tsari ana so ya zama mai tsari mutum bai rayuwa babu tsari eh ba daidai bane kawai yanzu akwai wanda yanzu ya wayi gari yanzu nan ya tashi bai san me zai yau ba kawai komai ta fanjama fanjam to wannan ba tsarin musulmi bane yanzu yadda gari ya waye ya kamata musulmi yana da routine ɗinsa yanzu daga sallan asuba zuwa karfe kaza ina wajen darasi in na tashi zuwa waje karfe kaza zan yi kaza daga karfe kaza zuwa kaza zan kaza ka gama tsara abin da za ka yi sai kuma ka sa a ƙarshe da insha Allah don Allah ya ga dama sai ya warga da tsarin gaba daya amma dai kai kayi naka tsarin kagan Allah ya so sai ku gama tsarin ku gaba ɗaya sai kuma ya kawo bayi ni'imar ruwan sama ƙarshe kaga ya dole a zauna a gida dole a zauna a gida in ya ga dama kuma duka gama tsarinka kana tsarinka daga yau har zuwa jibi shikenan rana tana fitowa sai ce mala'ika to wannan ya ga fitowar ranarsa na ƙarshe ba tsari ya tashi ba kenan amma dai ana so ka zama mai tsari ana so ka zama mai tsari duk abin da za ka tsada ka aikata ka tsara shi eh ai shi sai bature da kanshi yake cewa me he who fails to plan plans to fail eh failure to plan is planning to fail haka bature yake cewa don da bai tsara ba ya ki ya zauna ya yi tsari to ya shirya ma faduwa ya shirya ma faduwa haka rayuwar musulmi tana tafiya ne a bisa tsari komai yana tsara shi ba komai kawai ya samu ko ya ɗeba ko ya kama hanya ba ba haka musulmi ke ba wannan shine abin da zamu fahimta ne darasi bayan imani da zamu yi da kaddara to kuma mutum musulmi ya zama mai tsari yasa ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura duka al'amarin Allah a tsare suke komai a tsare suke idan arziki ne Allah ya ce walau basata Allahu rizqa li ibadi la baghaw fil ard don da kaga Allah ya bashi kuɗi to ba wai gaba gade ne ko aka ɗebo aka miƙo masa wanda kaga ba a bashi ba ba haka kurin ne saboda mugunta aka hana shi ba kaddaran Allah ne Allah ya ce inda Allah zai shimfiɗa ma kowa arziki kowa ya yi kuɗi laba gaufin al da an yi tsiya a bayan ƙasa ya ce kowa zai yi kuɗi da duniya ta lalace amma Allah ya ce walakin yi nazilu bi kadari ma ya sha Allah yana saukar da abin da ya ga dama na arziki ne gwargwadon abin da ya kaddara bisa gwargwado daidai gwargwado daidai abin da ya kaddara to da haka malam yace fawailu bone azaba ta tabbata liman sada lillahi ta'ala fil qadri khasima ga dukkanin wanda ya koma yana jayayya da Allah game da kaddara Allah ya kaddara abu ya koma yana ma jayayya ma'ana ya fada cikin kadariya kenan masu kore ma Allah ilimin kaddara ko kuma shi ya yin imani da kaddara ko kuma wani abu ya faru gare shi ya fara tunanin wasu ne suka ja masa ba tare da ya fara kawo kaddara a farko ba wa ahdara lin-nazri lin-nazri fihi qalban saqima sannan kuma ya bujiro da zuciyarsa ta zama zuciya mara lafiya dangane da kaddara zuciyarsa ta zama wato gurbatacciyar zuciya game da kaddara laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima har ya koma ma a tunaninsa a wahaminsa a bagabniyansa a rudewansa yana so ya binciko sirrin da Allah ya ɓoye na gaibu dangane da kaddara wa'ada bima qala fihi affakan asima sanadiyar abin da ya faɗi kuma sai zama mai kirkiran ƙarya mai laifi makaryaci ma'ana wannan malam yana raddi ne ga wanda yake ikirarin sanin ilimin gaibu wanda yake ikirarin sanin ilimin gaibu wanda yake ikirarin sanin ilimin gaibu ko sanin abin da ya wuce wadda yake a ɓoye ko kuma ƙoƙarin cewa zai gano abin da zai faru a gaba kamar kaga 'yan duba kenan da kuma bokaye da masu jingina mu wani cikin halittun Allah sanin ilimin gaibu don ilimin gaibu sirrin Allah ne ba wanda ya sani har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a bai san gaibu ba Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallama qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba Allah ya ce ma annabi ka ce da su ni ban ce muku taskar Allah a wani take ba kuma ban san gaibu saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba annabi bai san gaibu ba kuma bai koyar da mu cewa ya san gaibu ba abinda da yawan mutane ba su fahimta shine akwai ilimin da ba wanda ya sani cikin halittun Allah in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma wannan sunan shi ba gaibu ba mu a wajen mu sunan shi gaibu amma a wajen manzon Allah ba ba gaibu bane saboda Allah ya sanar da shi shine alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan ahadan illa man iltada min rasul ba wanda yake leka gaibin Allah Allah ya nusar da shi wani iliminsa na gaibu sai wadda Allah ya ji da shi cikin manzanninsa shine Allah sai ya sanar da shi wani abu cikin abin da ya ga dama daga lokacin da aka sanar da shi kuma shi a wajensa wannan ilimin ya tashi a gaibu amma mu a wajenmu da bamu sani ba sunan shi gaibu a yanzu misali idan na tambaye ka nawa ne a cikin aljihuna waye zai faɗin nawa ne a cikin aljihuna ne babu haka ne ko amma ni yanzu na san nawa ne cikin aljihuna na san nawa ne cikin aljihuna to yanzu nawa ne cikin aljihuna ni a wajena ba gaibu ba ne amma kai a wajenka menene gaibu ne saboda baka sani ba so asalin lafazin gaibu ya samu asali ne daga gaba ya gibo ga'iban wa gaiban abin da ya ɓace wadda baka san shi ba baka san labarinsa ba ya zama gaibu gaibu ne yanzu wannan storin idan bako ya zo masallacin nan bai sa abin da ke cikin sto din nan ba da haka abin da ke cikin sto din nan yanzu ya zama gaibu a wajensa amma watakila ladan ko liman da yake shiga cikin sto din ya san mai ke ciki akwai kaza da kaza a ciki kaza da kaza a ciki to wannan shi a wajensa ba gaibu ba ne amma wadda bai sani ba shi kuma a wajensa menene gaibu ne daga ranar da aka bude sai ya leka sai ga o ashe a cikin so din nan kaza da kaza kaza da kaza ne to yanzu wannan ilimin ya tashi daga gaibu a wajensa ya dawo zahiri wani wanda bai sani ba kuma yanzu yana ga matsayin gaibu a wajensa saboda haka ba za ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ba sai dai ka ce Allah yana sanar da shi abin da ya ga da ba cikin iliminsa amma manzon Allah bai san gaibu ba Allah ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah Allah ya ce duk wanda ke sama da ƙasa a sama da ƙasa kaf ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba manzo Allah yana ci man fi samawati wal ardi ko baya ciki yana ciki in kuma ka kore shi daga ƙasan ka kore shi daga saman to kuma sai mu ji ai amma inda yana sama ko ƙasa to bai san gaibu ba bai san gaibu ba haka ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba ilimin gaibu kuma sirrin Allah ne duk wanda ya yi kokarin cewa zai gano ilimin gaibu to ya shiga hurumin da ba na shi ba ya shiga hurumin da ba na shi ba duk wanda ya jingina ma wani sanin gaibu kuma bayan Allah kuma ya jingina ma wani haƙƙin da ba na shi ba ilimin gaibu haƙƙin Allah ne shi kaɗai shi kaɗai ya san menene ya ɓoye na iliminsa abin da yake wajibi akan mu shine imani da haka kuma duk abin da muka ga ya wakana mu yi imani cewa ya faru ne da ilimin Allah subhanahu ta'ala. Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya sa mana albarka da alkhairi cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ubangiji tabaraka ta'ala ya mana albarka na'am alaikum salam to ai ina jin ai da sanadi da sababi ai da hausa ce kawai ai duka abu ne guda daya yawa illa iyaka shi sababi larabci ne kuma shi ma kanshi sanadin larabci ne ai sababi linkage kenan ai ko Eh, sanadi linkage kenan abin da ya hada wannan da wannan to abin da yake tsakiyar nan ga kanan ga kuma arziki to tsakiyanka shine sanadin kenan menene sanadin menene a tsakiyan shine hozilin din da zaka yi yanzu shine linkin tsakaninka da arziki saboda haka wannan shine sababi kuma shine sanadi duka abu ne guda abu ne guda daya shine sababin da zai sa ka samu kaza ko kuma sanadi sanadin da zai sa ka samu kaza duka Hausa ne ai Allah ya samu dace to Allah tabaraka ta'ala ya kara mana imani Allah ya mana albarka baki daya a abu na karshe kafin mu tashi ina mai sanar da yan uwa kamar yadda muka gabatar da daura ga yara a bara bana Allah ta'ala ya sake dawowa da mu mun samu hutun boko kuma mun ga cewa ya dace mu sake ribatar wannan dama da muka samu na hutu saboda kamar yadda muka yi bara maimakon yawace-yawace da yara ke tafiya da tsalle-tsalle da wasu wasu lokutan a yi hutun boko sai a sake tura yaro ya ce to je ka ci gaba da lesin ɗin boko kaga shi sai dawama a boko kenan kullum so maimakon haka sai muka sake zagayowa cewa insha Allah ta'ala za mu sake ci gaba da wancan daura da muka fara a bara kuma wannan daura musamman ta bana ta ƙara faɗi faɗinta shine mun ƙara samun ɓangare ɓangaren mata musamman 'yan mata wadda za mu yi musu daura akan abin da yake da alaka da hukunce-hukuncen jini da kuma ibadar mata saboda haka lallai ina mai jin hankalinmu duk waɗanda suke da yara musamman 'yan mata musamman waɗannan da suke fitowa daga makarantun sakandare da sauransu kanin ba su zauna ko a yi ta yawace yawace lallai a sako su cikin wannan daura su zo su amfana kuma mu faranta mu waɗanda za su taso daga nesa su zo su ba mu lokacinsu ko ba komai akwai bukatar musulmi ya mutunta bakonsa duk wanda ya taso daga nesa ya taho wajenka ko da bai zo maka da komai ba a matsayinka na bako manzo Allah ya gaya mana cin alamun imaninka shine mutunta bako to mutunta bako kuma yana da alaka da menene kawo wannan bakon saboda haka ballantana kuma bakon da ya kawo mana alkhairi ya kamata mu nuna cewa mu al'umma ce masu son karatu kuma kamar yadda aka shaide mu musamman wannan unguwa ta mu muna roƙon Allah ya ƙara mana albarka ya ƙara mana ilimi ya ƙara mana albarka saboda haka wannan daura za ta fara gobe insha Allah ta'ala da safi a masallacin Rauda kamar yadda muka saba haka ina mai jan hankali masu yara ƙanana da mata ƴan mata da sauransu mu sako su cikin wannan daura domin su amfana da abin da za a karantar Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته